الزوجين الذكر والأنثي من نطفة إذا تبني
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت لطف جعلني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنس ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتك واربة نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونقص الساكرين وفتنة الحق القادرين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة متى ساك سادوا دكو أولنا مصلاتي ميتارن البركة inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau juma'a 23 ga watan ramadana ma'ana dai an fara ban kwana kenan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina 1444 wanda ya zo daidai da 14 ga watan 4 miladiya 2023 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai aran ma ya karanta mana aya ta 45 zuwa 46 a cikin suratul najm wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha min nudifatin idza tumna ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala ya ce shi Allah madaukakin sarki shine ya halicci abubuwa guda biyu namiji da kuma mace duk wani abu wanda zaka iya kalla sai ga Allah subhanahu wata'ala ya yi shi namiji da mace ne namiji da mace idan ka kalla dan adam sai ga ga namiji ga mace ko ga annabi adamu ga nana hawwa'u in ba su ba to ga ka ga matanka eh ko in ce ga ka ga amarya haka ya kamata in ce to ga ka ga amarya ka gani ko idan ka kalla tsuntsaye sai ga ga sunan su ma namiji da mace in ka kalla dabbobi raguna ne awakai ne tumakai ne shanaye ne duk sai ga namiji ne dai da mace har abin da yake ma bai da rai a ido Allah subhanahu wata'ala ya yi su namiji da mace iska Allah subhanahu wata'ala sai ya yi su namiji da mace ba aljani ba iska wannan da kake shaka an yi su namiji da mace ko a turanci ana cewa in ka shaka carbon da in ka fitar in ka shaka oxygen ne ko in ka fitar carbon da outside so to kaga namiji da mace sannan wannan iska da ke kadawa a duniya shi ma namiji ne da mace wanda ake amfani da ita dan adam ya rayu yayi wannan to shine macen wanda ake halakar da al'umma da ita ta zo ta kwashe ma mutane kwanukan gidaje falwayoyi duk su faffaɗi an lura ko ba taɓa yin irin wannan garin ba kaga kwanan kwano ba a ɗauke shi haka daga nan layin a kai wani layi a ajiye muku mu can dai an yi kuma na an taɓa yi an taɓa yi ga wuto to irin wa'annan ko wanda zai zo ya kokkware wa mutane kwanuka haka daddaga daddaga to wannan ba ba ba wanda aka saba amfani da ita bane an gani ko shine ake kira rihal aqil wa sana alaihim rihal rihal aqil iskan da ba ta haihuwa iskan da ba ta haihuwa ita ce take barna to kenan kaga akwai iska mai amfani kenan wannan ita ce ba ta da amfani in ta zo barna take ma al'umma ta kware wa mutane kwanuka falwaya su faffaɗi bishiyoyi su faffaɗi haka dai za a ga dameji ya faru da yawa a cikin gari to haka ce wannan iskan ne wacce ba ta ta mummunan abin kenan ko Allah ya tsare haka Allah subhanahu wataala yayi sama sai kasan ko sai ga ga ga kasan an lura to haka komai dai da ka gani Allah subhanahu wataala sai yayi su bibiyu to akan ababan da suke haihuwa sai Allah subhanahu wataala sai ya ce min nudifatin idza tumna mukan kera halittar dan adam din nan ne da digon mani idza tumna idan aka sanya digon maniyin a cikin mahaifa idan aka sanya digon maniyin a cikin mahaifa to wannan mahaifan sai ta kulle idan mahaifan ta kulle sai ya zamanto abin baya samun iska an lura ko ban sani ban an gane abin da nake ganin faɗa a baba ya matsa eh, saboda hanya baba abin da ake magana shine idan mutum ya kusanci iyalinsa ba mani zai fita ba to idan maniyin ya shiga cikin mahaifan ai mahaifan kaman haka ne yana shiga sai ya kulle to wannan wurin yanzu ya kullu babu iska babu komai zai ɗauki tsawon kwana arba'in idan aka yi kwana arba'in kaga zai ta caccanzawa killa babu wani iska a wurin sai ga ya yi jini yanzu ko ba haka ba wannan digon maniyin da yana fari to yanzu sai ya koma kuma jini jini to idan ya koma jini sai a bashi yana kullan nan tsawon kwana arba'in shi ma daga gudan jini sai ya koma gudan tsoka kwana arba'in shi ma to lokacin da ya kai arba'in so uku in ka lissafa sai ga an samu wata uku kenan ko arba'in so uku an samu nawa an samu wata uku to a wannan lokacin shine za a fara sa kasusuwa a jikin wannan ɗan ƙaramar halittar a sa skull a sa kasusuwa wanda za su kamanto hannaye ko gwiwa ko wani abu makamancin haka daga wannan wata uku ne ake farawa daga nan sun mayur sal ilayhi almalak fa yunfa fihi ruha sai a turo mala'ika ya kusa ma wannan dan tarin dan tayin ko wannan halittar da ke cikin cikin mahaifa rai to Allah subhanahu wataala ya ce muna halittar ne min nudifatin daga mani idza tumna idan aka wurga shi a cikin mahaifa zaka ce ai kaza ba mahaifa take da shi ba to yaya abin yake aka ce duk iri ɗaya ne ai kwan ba daga sama yake faduwa ba ko daga jikinta ne idan maniyan ya hadda nata shikenan sai kwan ya fara jajaja haka ko sai ga suna tafiya haka wannan babba wannan karami haka har kaga dan karamin in an yanka za ga yanayin yadda suke to idan lokacin wannan kwan yayi yanda zai iya mustaqilli zai iya zama da kansa sai a fitar da shi waje an sallame shi kenan shi shine wannan lokacin da za a fitar da shi shine zai yi wannan shell din shine zai yi wannan kwasfan zai yi wannan bangon bangon nashi amma idan lokacin layin din shi bai yi ba ba za a same wannan kwan ba wannan kes din nashi ba murfin za a gan shi yana nan a wannan janne nashi da kake gani a jikin kaza idan an yanka amma in lokacin fitan shi yayi sai Allah subhanahu wataala cikin rahamarsa da ikonsa sai ya lullube shi da wani kwalliya sai kuma a fitar da shi to idan an fitar da shi an riga an gama da shi wannan shi ma din zai zauna ne wasu kwanaki idan kazan ta rufe shi to kaga dumin nan da yake ba da kazan take ba shi shine yake ƙara canza shi daga wannan kalan da yake sai ya fara komawa jajaja jini ya fara ya fara zama jini ya fara wannan har sai kaga ya zo ya canza ya fara zama dan kazan ko abinda Allah subhanahu wataala ya hukunta za a haifa da shi sai Allah subhanahu wataala ya ce min nudifatin idza tumna mukan halarci wannan halitta na namiji da mace daga digon maniyi idan Allah subhanahu wata'ala ya hukunta haihuwa din har yadda ake haihuwan fa sai da shari'a ta faɗa yadda ake idan za a haifi yaro kwara ɗaya to idan maniyin ya shiga mahaifa shikenan sai a kyale shi idan Allah yana nufin za a haifa yara biyu ne to idan maniyin yana shiga mahaifa sai a sa mai bariya sai a sa mai shamaki tsakani idan aka sa mai abu kwara ɗaya ne sai a sa wani shamaki tsakani kawai sai ya tsaga shi kawai sai ya zamanto wannan mani yana nan wannan mani yana nan kaga an raba maniyin da aka yi shiga mahaifa gida biyu an lura an raba shi gida biyu to idan aka raba shi gida biyu shine za ku ga abin da kuke kira da turanci identical twins identical twins ban sani ba in kun taba lura za ka ga wasu yan biyu sai ka yi da gaske za ka iya bambanta su kun taba ganin su? akwai irin sa nan garin ko to wannan su ake cewa identical twins wannan maniyin ne kwara daya aka raba shi to tunda kwara daya ne sai ya zama to sun yi kama daidai da daidai idan wanda ba identical bane idan ukun ne ma za a haifa yan uku ko yan hudu wanda identical ne to haka za a sa wannan shamakin ya rarraba wannan maniyin zuwa yawan yaran da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta za a haifa da to idan ba identical bane shi kuma idan mani na farko ya shiga sai wani mani na biyu sai ya ƙara shiga mahaifan kafin ya kulle kasan mani yana shiga sai ya kulle dan boko shi kuma abin da ya yi imani da shi shine maniyin zai zo ya ta neman inda zai huda ko to idan ya huda ya shiga ya zama shi ɗaya kenan to idan ya zo wanda yana shiga sai kafin ya kulle sai wani maniyin ya ƙara biyowa kaga ba iri ɗaya bane to sai kaga wannan yan biyu ne amma wannan fari wannan baki kamana ko ba lura ba an taba ganin an akwai irin wayan nan sai ga gasu yan biyu ne amma suna da bambanci kuma ɗaya fari ɗaya baki an lura to haka ake yin fa haihuwan daga nan kuma sai Allah subhanahu wataala shamakin da ake sa wani kai da ido ba za ka gani ba ba za ka gani ba haka Allah subhanahu wataala ya hukunta sai Allah subhanahu wataala ya ce to min nudifatin idza tumna ai daga digon maniyi ne idan an zuba shi a cikin mahaifan mace da shi ne ake tadwirin sa ake lura da shi ake lura da shi har a zo a haifa mutum kamar yadda kake ganin shi haka wani a sa shi ya zama namiji wani a sa shi ya zama mace wani kuma a sa namiji da mace ne a ciki wani a sa duka mata ne guda biyu wani a sa maza biyu mace daya yan uku kenan wani ne yadda Allah ya ga dama haka abin yake sai Allah subhanahu wataala ya ce min nudifatin idza tumna a aya ta gaba sai Allah ya ce
wa anna alayhi nashamata lukri wa annahu huwa aqli wa aqli
Allah subhanahu wataala ya ce wa anna alayhi nash'ata al-ukra wa annahu huwa aghna wa aghna ma'anar wannan aya ta 47 Allah subhanahu wata'ala ya ce a gare ni ne kuma tasarwa na mutane karo na biyu yake idan ka mutu babu wani wanda ya isa ta yadda kai ka ci gaba da sabganka kamar yadda kake yi a babu wani ko yan kasashen tibi da benue nan haka haka da idan mutum ya mutu sai su yi wani haka ojoro ojoro sai ga gawa ta tashi tana rawa ta je har karbar yigo ta fada da kanta ta abin nan ban sani ba kun taba jin irin wannan labarin ana yi ko akwai kabilan da suna yin haka idan mutum ya mutu to za a yi tsabi a yi tsabi a yi tsabi sai gawan ya tashi ya yi rawa ya je har ramunsa ya kwanta shikenan kuma sai a ci a watsa mai kasa to ya abin yake ai ba gawan bane ta tashi ba ba gawar bane abin da ke faruwa tsabin da aka yi shine yake turo aljani aljani ne zai shiga cikin gawan sai ya rika motsa ta amma ba ainihin wanda ya mutum bane ai wanda ya mutu ya mutu mutuwa so ɗaya ake yi an gane to tsafin da aka yi ai dama in za a yi tsafi ana kiran shedanu ne aljanu su wane ne su za a kikkira to su ne za su shiga cikin wannan gawa sai su rika yin rawa da ita suna abin nan in ba tsoro ba ai suna son shi ko suna son wanda ya mutu to su dawo da shi ya ci gaba da rayuwa mana in dai har zai tashi ya rawa to za ku gano cewa ashe dai tsabin ne aka yi aljanu suka shiga cikin gawan suka rika tsalle suna rawa suna motsawa har a kai gawan zuwa rami da sun gama wannan to an gama aikin amma inda da gaske ne ana tayarwa to in an tayar da shi kare kara mutuwa ai dama suna san shi ko duk wanda ka ga nashi ya mutu ya kai shi makabarta ba wai fadan baya san shi bane dan ba zai iya zama da gawan bane ko da gawa za ta rika zama kaman kuɗi da ba da ba a yarwa da ka kallon ajiya malam kala kala ko da ka kallon ajiya to amma tun da abin ba haka Allah ya tsara ba in mutum ya mutu kai ba za ka iya zama da shi ba in ma kake za ka zauna da shi to hidiman da za ka rika yi sai ka ce wayu domin kullum sai ka ta yin allura kullum kai taimaka gawan allura kada alluran ta lalace kada jikin ya lalace ko ko gawan ya lalace kuma akalla a kullum allura za ta iya kaiwa ɗari biyu ko ya wuce sai dai dubu to kaga aran ma ya ce ai alluran nan ina sai dai dubu dubu da turare da hoda da duk zaka rika kashewa kana sa ma gawan akalla fa na lissafin wurin dubu ɗari uku da wani abu kenan kowane allura ana mai shi za kake ganin wasu idan an musu mutuwan su wayan da ba mu ba su wannan hidima ita ce damuwansu a aja gawan na sati daya wata daya wata uku to shine wahala don kullun kuɗi za a riga kashe mai kullun ana mai alluran nan kullun ka kaddara alluran dubu biyar ne to ka lissafa dubu biyar na wata daya nawa ne to wani kuma sai ya yi wata uku ba sannan za a zo a yi taron birnewa kaga ba karamin kuɗi ba ne to shi ne ake nuna maka wa anna alaihi nash'atal ukra ta yadda mutum ya ci gaba da rayuwa to Allah ne kaɗai ka iya yin wannan shine kuma a lahira za a yi haka ko da a nan duniya Allah subhanahu wataala ya nuna wa mutane samful na cewa ba an mutun za a tashi sai Allah subhanahu wataala ya raya wasu wanda sun mutu daga cikin wayanda aka raya bayan sun mutu akwai Uzairu ko ne ma yahudawa suke cewa waqalatul yahudu uzairu waqalatul yahudu uzairu ibnullah yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne me yasa saboda uzairu an kashe shi kuma an tayar da shi an raya shi shine wancan da kake karantawa a bakara wanda Allah subhanahu wataala yake cewa alam tara illa allazi alam tara ila al wanda Allah subhanahu wataala yake cewa aukal ladhi marra ala qaryatin وهي قاوية على أروشها قال أن يهيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه kaga fa amata wallahu mi ata amin Allah ya kashe shi tsawon shekara ɗari summa ba'asa sai Allah ya tayar da shi qala kam labis aka ce kwana nawa kai a nan wurin ne yace labis yawman au ba da yau kwana ɗaya nayi ko ko dai yini na yi alamu mala'iku suka ce kala balla bista mi'ata amin ai shekara ɗari kai a wannan wurin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna duba abincinka bai lalace ba kamar mutum ne ya fito zai je kaciya sai ɗan riko ɗan biredi da kunun zaki ya hau jakin shi zai kama hanya ya tafi tun da ake magana ba yanzu ba to wannan kunin a ka'ida idan ya yi kwana biyu me zai yi ya lalace ya buga ko to amma rahama ta Allah sai Allah ya ce kunin kai ya lalace biredin idan a noman rayuwa ne biredin ya sati ɗaya yana lalacewa wani ma baya kai ba sati ɗaya ko wani biredin da zaran ya yi kwana uku yawwa kwana uku sai ga ya lalace ko na sai wani biredi haka na gan shi mai kyau malam a sai irin wanda baya kai kwana uku ne shi kuma ga shi babba malam sai kawai ya fara wani baki-baki haka ban san yau wani bakin abu haka a jikin shi yawa hummuna na ce ka gani kaga irinka an yi ma abu kwalliya ashe ba original bane haka aka yi asarin shi to kaga bisa misali wannan biredin gashi nan a cikin ledan shi bai lalace ba kuma shine abin da Allah ya ce mai fangur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna duba gurasanka da abin shanka ba su lalace ba wanzur ila himarika ina abin hawanka yace babu aka ce ka duba ka ga yadda zamu tayar da shi yana nan kafa ya ya ya rududduke allura وانظر إلى همارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام بعد أن سوى كان غنيبا كيف نكسوها لحما yanda nake mayar da nama jikin wayannan kasusuwan ba kasa ta cinye naman ba sai ga kasan na amayar da namomin namomin kuma suna hawa jikin wayannan kasusuwan duk a gaban shi akai sai ga jaki ya miƙe yace lalle lalle kam shi ne ai da ya koma gida ai garin da bai je ba kenan garin da bai je ba kenan da ya koma gida yaron da ya haifa yaron ya girme shi yaron da ya haifa ya girme shi tunda shi ya bar gida yana shekara talatin da biyar ko zuwa arba'in yaron shi yana shekara ashirin ko ashirin da biyar yanzu ya mutu yana shekara arba'in sai bayan shekara ɗari yaron zai tsaya ne shi yaron zai ci gaba da tsufa ne yi to shi ne mutum kwara ɗaya da aka samu yaro ne amma ya girma baban shi yaro ne to shi ne su wayannan suka rude sai suka ce wannan dinnan da kuke gani uzairin nan dan Allah ne an gane wannan saboda mene Allah ya kashe shi kuma Allah ya raya shi sai na biyu Allah subhanahu wataala ya ce bari a nuna wa duniya kar su ɗauka wai mutum ɗaya ne kawai za a iya rayawa bari a raya wa'inda yake dubbai ne duka ƙur'anin ba Allah ya ce alam tara illa allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun thousands ba alf ba uluf jam'i ne na alf thousands Allah ya ce ba ka ga wayannan mutanen da suka fito daga gidansu ba an ce baya yi ba ga mutanen nan da suka fito daga gidansu ba suka fito daga garinsu ƙauyukansu suna tsoron mutuwa an gane ko kamar annoba ne ya faru a garin kamar lokacin da ake yin korona haka misali Allah ya tsare sai a ce ga wani gari korona ta shigo mutane ana ta mutuwa ana ta mutuwa ana ta sai wasu mutane su ce kai mu ba za mu tsaya korona ya kama mu ba kawai dubbai kawai sai suka yi kaura suka gudo za su zo kamar can sai Allah subhanahu wataala ya ce mutu ba mutuwan dama kuke gudun ma ba to ku mutun kuma dole shine Allah ya ce alam tara alladhina karaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyawu sai Allah subhanahu wataala ya ce da su mutu ku mutu dukan su su dubban nan duka suka mutu sai Allah kuma ya raya su Allah subhanahu wataala ya ce ba wai mutane kaɗai ba har da dabbobi in na kashe su zan tayar da su za a musu hisabi bari a fara sanya muku tun a duniya annabi ibrahim arini kaifa tuhyil mauti qala aw lam tu'min ce qala qala bale na imani Allah walakin liyatma'inna qalbi Allah ina son na ga yadda kake raya mutane ne dan na samu nasuwa dan na ƙara samun nasuwa sai Allah ya ce fa khudh arba'atan min at-tayri ka samo tsuntsaye guda hudu ka yayyanka su ka fiffige su ka cakuɗa gashin ka samu duwatsu guda hudu ka ɗaura kan ko ka ɗaura kan kowane tsuntsu daga ciki sai ka rike tsuntsun haka kaza dawisu agwagwa ɗayan ne na manta shi ko tale-tale ne na manta ka rike shi haka kaga an cicira gashin shi sai ka ce misali kaza wancan kan da ka ɗaura a kan dutse zai taso da kan shi ya zo sai ka ɗauka sai ka sa kana rike da shi haka za ga gashi ya zo ya mammanne a jikin shi ka ga gashin ma an cakuɗa gashin zai zo ya mammanne a jikin shi ya koma daidai ka sake shi kuma za ga ya ci gaba da rayuwa haka Allah ya faɗa kuma ya faru tunda kaga Allah ya faɗa Allah ba wasa yake yi ba bar mu ƙara karanta ayan ko a وإن قال إبراهيم ربي أرني كيف تولي موتي قال أولم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن كتي كذا يأتي نك سايا زاغا سنزو مك سنا ما ثوري ba ma wai irin sun gajin nan ba ya'ti naka sa'aya za ga suna zuwa da sauri to wannan shine Allah ya ce wa anna alaihi wa anna alaihi nash'atul ukra Allah ya ce rayar da mutum bayan ya mutu to ni ne kadai nake iya yin wannan duk wani wanda kaga yayi wani abu shi yan wai mutum ya mutu an tayar da shi Allah ya ce ƙarya ne banda Allah ba wanda yake da wannan an gane wannan to zaka ce wasu annabawa ai sun rayar da wanda suka mutu to ai annabawa suna aiki ne da izini na Allah ko annabawa suna aiki ne da mene izinin Allah ba ga abinda annabi Isa ya faɗa ba wa ubrihu al-akmaha wal abrasa wa uhyil mauta sai ta mene bi iznillah ba wai da iznina ba bi iznillah an lura to duk wani annabi da kaga ya rayar da wanda ya mutu to ya raya shi ne bi iznillah ko Allah ya fi mana a aya ta gaba sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annahu huwa agna wa agna malaman tafsiri suka ce Allah subhanahu wata'ala shine kadai mai iya wadata wanda ya so daga cikin bayinsa da kuɗi dukiya mai yawan gaske kuma ya bashi abin da zai wadatar da shi ko da dai malaman tafsiri kowa da yanayin yadda yake kallon wannan aya wasu bayan Allah sun tafi akan cewa a'a su fahimtar su Allah subhanahu wata'ala yana bayarwa kuma yana yardar da bawa an lura ko yana bayarwa sannan kuma ya yarda da bawa a baka kuma a ce an yarda da kai wannan aikin sai Allah wasu malamai suna ganin kamar ibnu abbas yana cewa agna aksar Allah ya baka da yawa wa aqna Allah kuma ya baka qana'a ko da Hausa ma wasu haka suke cewa qana'a ko qana'a shine baka da shi amma baka tajima da kanka hankali ba an lura da irin yanda rayuwa yake ko zaka tsinci kanka wata rana kana da kuɗi falafala wani zaman kuma sai a dan juya haka ko sai ga kuɗin nan da ka fi karfin naira dubu arba'in dubu hamsin dubu ɗari to amma yanzu wani juyin juya hali ya zo ko naira dubu ɗaya ma sai ga ta gagare ka to dan naira dubu ɗaya nan ta gagare ka ba za ka ce za ka je ka kashe kanka ba a sai ka wadatu cewa a'a lokacin can da nake samu ma ba wayo na bane yanzu din ma da narsa ba wayo na bane Allah ya san halin da nake ciki zai wadatar da ni sai ga cikin wannan abin da za a ci a kai ma iyali Allah ba zai hana ka ba ana dai buga rayuwa ana haka haka haka har wata rana ka tashi ko ko wata rana ka rasu ko haka dama rayuwa ko dai ka dawo ka zamanto mai kuɗin ko ko a a ci gaba dai da manejin rayuwa abin da za a kai wa iyali Allah ba zai hana ba har a rasu a rabu da duniya to shine wannan malami yake cewa kana'a kenan wasu malamai suka ce agna man sha'a min khalqihi ya wadatar da wanda ya so daga cikin halittunsa wa aqna suka ce kuma ya talautar da wanda ya so ba wai don wannan yayi laifi ba kar ka ga har yanzu baka kuɗi baka ce ko kama Allah laifi ne Allah ya ce a'a akwai wayanda dama mun tsara a rayuwarsu ba za su zama to masu kuɗi ba amma abin da za su ci su sha Allah ya ce ba zan hana su ba an lura ko za ga akwai mutane wanda su kuma a haka suke akwai wanda ma ba haka bane Allah ya sani idan ya baka kuɗi to zaka zama dan ta'adda sallan ma ba za ka raka yi ba akai akai zakan ma ba za ka bayar ba aikin hajjin ma ba za ka je ba to tunda Allah subhanahu wataala ya riga ya san haka taso daga wurin baba ka dawo nan ka zo gaban iyaye kana zama an lura ko to tunda Allah subhanahu wataala ya riga ya sani kafin halittanka da shekara miliyan 500 cewa idan aka baka kuɗi to ba za ka zamanto bawan Allah ba sai Allah subhanahu wataala sai ya ce a amma kuma Allah yana nan yana ansa addu'anka Allah ka sa na yi kuɗi Allah ka sa na yi kuɗi Allah Allah yake jin mun ansa maka ba an sa ansa ba kawai cikin yaran ka kawai sai Allah ya wurga mai kuɗin sai ka ga kai har ka rasu ko ko ko kafin ka rasu ma sai ka gani wani kafin ya rasu Allah yake nuna mai shi tun da yake a rayuwar shi shi baban yaron bai taɓa rike naira dubu ɗari kashi haka ga su a dunkule nashi ba amma ga yaron shi yanzu ya baiwa miliyan miliyan fa baya ka to kaga ana lissafin fa da za ke gaya ma haka ce kaga wani to ya yi wetin ɗin kuɗi ya kai naira miliyan goma da ka gan shi nan yana hawa keke mutum ne yana hawa keke amma arzikin da Allah ya mai ya kai naira miliyan goma na ce hein aka ce kwarai kana ganin shi nan haka na ce shine kuma yake tawa a su irin wai haka rayuwarsu yake su ba mutane bane masu san a sai moto a sai mashin a wannan keken dai tunda za ta kai shi inda yake so to ta wadatar amma mu dai ba ma roƙon irin wannan ko mu fanta ma ustaz mu fanta ma mu kara mu fanta ma mu je lahira ko mu ƙara fantamawa Allah ma ka ka ka ka ka ka yi kuɗi kana hawa keke a mu Allah kare mana wannan gaskiya Allah kare mana wannan gaskiya to shine mala yake fara ya wadata wanda ya so kaga wancan shi baban har ya gama harkan kuɗin shi bai rike dubu ɗari a hannu ba to amma ga yaran ka nan ko a yanzu da muke rayuwa yanzu haka a cikin nan ma ba za a rasa ba kaga ga baban shi har ya gama kasuwancin shi baya rike naira dubu ɗari cash haka nashi amma ga yaron shi nan yanzu miliyoyi yake juyawa kaga yaro karami yana aika tirela ba na citta kai wa kafin arziki ya, ya ci uban da kenan ko to duka wayannan yaran suna cin albarkacin iyayen nan ne ba addu'o'in da iyayen nan suka yi ta yi Allah ka ba mu kuɗi Allah ka azurta mu ya ja wannan ismin ya ja wannan ismin ya rubuta wannan ya sha duka Allah ce tun mun gani kuma mun ansa amma ba ta hannunka ba ta hannun dai yaranka kai in an baka wannan zikirin da kake yi da jan tarbunan da kake yi duk dainawa za ka yi sai ka koma kana kirga kuɗi mu kuma ba abin da muke nufin ka da shi ba kenan a mu muna son ka ne ka ci gaba da hidimta mana kana ambatan mu muna jin daɗi an gane wannan domin duk lokacin da ka ambaci Allah Allah yana jin daɗi sai ambace ka kai ma an gane wannan in ka ki ambatan Allah sai Allah ya ki ambatan ka sai ka sha wahala a lahira Allah ya yafe mana to wannan malamin ya ce azna yana wadata wanda ya so shi Allah wa aqna yakan talautar da wanda ya so ba wai dan ya mai laifi ba wasu malamai suka ce abinda wannan kalma take nufi ko wannan aya take nufi wa annahu huwa agna wa agna shine agna al-ibad bi taysiri amr ma'ashihi min at-tijarat wa anwa' al-makasib min al-harfi wa ghayriha yace Allah yana yassare wa bayinsa hanyoyin da za su cige su sha yana wadata su da wannan da wuya ka ga mutum ya tashi ya fita nema wai har yamma ta yi bai samu abin da zai ce sha ba da wuya ba mun ce ba a iya samu ba amma da wuya ka tashi ka nema ɗin ka ga wai baka samu ba da wuya ba shi bane hausawa suke cewa bakin da Allah haka ne wa agna suka ce a fara ibadahu min al-amwali bi jami'i anwa'iha su wayannan malaman su ne wayanda karfin karfin imanin su ya kai sosai malam suka ce kaga ta wurin ya yassare wa bayi suka ce wa akna nan wurin yana nufin Allah ya bai wa bayi hanyoyin samun kuɗi kala kala kala kala sai dai kai ka ki tashi ka nema ko kai dai sai kai ki tashi ka nema shine amma hanyoyin neman kuɗi hanyoyin samun kuɗi aka ce ga sunan Allah ya sake su buji buji daga ciki ga itace nan ka je kai ko ga itace nan ka je daji ka saro itace ko kai fuskare za a samu kuɗin ko ba za a samu ba sai dai akwai ɗan wuya ne ko shi za ka ga duk samarin nan kaga sun zazzara ido cewa malam ko fuskare to kana so in ce ka je ka sai da kwai ne ko abin da kake so in ce kenan to shi ma sai da kwai ai ai hanyar sa alaji to alaji ya ce kai malam a wuce nan to an lura ko to hanyoyin ga abubuwa nan wanda za ka yi ko ga nan cikin sauki Allah ya yassare sai dai kai ne baka yi ba ko ko ka ce ba ka da jahalin da zaka iya akwai abin da ƴan nan garin suna bukatan shi sai ka je ka kawo musu can inda kake zuwa kake sowa a Jos din su kuma suna bukatan wani abu na nan garin ka ɗiba daga nan ka kai musu sai kaga ana ta samu ga sana'an hannu nan kafinta ne a'a ba kafinta bane gyaran mashin ne a'a tuka tuka moto ne trailer ne a'a ba babur ne a duk ga sunan kaga mai shayi ya ce ba kira sunan shi ba to sai da shayi an gani ko duka ga sunan wa'annan malaman suka ce shine wa aqna din an yassare wa bayi hanyoyin da za su bi samu kuɗi gashi nan yace afada ibadahu min al amwali bi jami'i anwa'iha an sakar ma bayi hanyoyin da za su bi samu kuɗi kala kala kala kala daban ma yusiruna bihi muqtinin laha wanda za su bi a natse ba sai an ba kai wani wahala ba an je an ɗauke ma wasu nasu shine abin da malami yake magana Allah ya fi mana wa annahu huwa agna wa agna sai a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce Allah subhanahu وأنه أهلك عاد الأولي
Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annahu huwa rabbu shiri shi Allah subhanahu wata'ala shine ubangijin wannan tauraron da ake cewa shi'iri domin larabawa sun kasance a jahiliya suna bautawa wata taurariya wani tauraro a sama ana ce ma tauraron suna shi'iri to wannan tauraron saboda hasken da tauraron yake da shi shine wayannan mutanen suke bautawa tauraron sai Allah subhanahu wata'ala ya ce a'a ai wannan tauraron da kuke bautawa ai halitta na ne ma ni ne ubangijin wannan tauraron an gane wannan a wannan ayan kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya faɗa ya ce ta sauka ne kan Banu Kuza'a wanda su ne suke bautawa wannan tauraron wannan tauraron yana nan kusa da tauraron da ake cewa Jauza'u yawwa kaga malaman ƙasa ina faɗan Jauza'u sai ya haka da kanshi irin yana nan kusa da jauza'u wannan shi'ira din to Allah subhanahu wataala ya ce kar a ƙara bautawa wani tauraro ga ubangijin taurarin gaba daya a bauta musu a bauta mai amma bautan wani tauraro haramun ne a musulunci an gane wannan Allah ya ce mana a wasu malamai suka ce shi wannan jauza'u yana bayan to ai shine dai ko shi'iri din muka mun yi magana a cikin wancan hadisan su ne su kuza'a suke bautawa wanda kuma ya saba wa dabi'a ma dai dan adam din ko ba haka ba tunda wannan tauraron duk haskensa idan rana ta yi ana ganin shi to shine ai tauhidin da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya koyawa duniya falamma janna alayhi al-lailu ra'a kaukaba qala hadha mene rabbi falamma falamma afala a kala inni la uhibbul afilina da tauraron ya bace da gari ya waye tun annabi ibrahim yana matashi ba bai abin nan ba yana karamin shekaru shine ya kalla tauraro ga tauraro sun kai ya ce to wannan tauraron shine ubangiji na da gari ya waye sai babu tauraro ya ce la uhibbul afilin duk abin da ba shi tabbatuwa to ba ni iya bauta masa ba na san shi ko falamma janna an sai ya ga wata kuma ko falamma ra alqamara bazigan qala hadha rabbi falamma afala falamma afalat sai ce mene a sai da aka zo na rana ne falamma ra ash-shamsa bazigatan qala hadha rabbi falamma afalat qala ya qala inni bari'un mimma tushrikun inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi ko na makamancin haka to abinda annabi ibrahim ya nuna wa duniya kenan duk wa'annan taurarin da rana din da wata din da kake gani babu wacce ta cancanci ko babu wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah domin Allah shine ya halice su shine yake juya su yake tasrifin su ba ka ganin wata rana sai a ce maka wata ta yi zazzabi ko kunan garin ba muku ana yi kuma nan garin ko sai wata ta yi zazzabi bayan an kwana an shekara an yi dauki wani lokaci sai a ce ita ma ranan ta yi zazzabi ta yi rashin lafiya ta yi kusubi ko a to ubangiji kuma zai rashin lafiya ne ko kamar yadda hausawa suke faɗa rana ta kama wata to kaga masu bautawar wata to an kama ubangiji su kenan ba ko to ana kama ubangiji ne ai ba a kama ubangiji ko to shine dai ake nuna maka babu abin da ya dace a bauta ma ko ya waje ba a bautawa sai Allah subhanahu wataala duk wani abu wanda kaga wani yana bautawa wanda ba Allah ba to shi ne ranar lahira kuma ba zai amfane shi ba wuta za a kai shi Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya riki wani abun bautawa kuma bayan Allah ya riki wani addini wanda ba addinin musulunci ba to fa huwa fil akhirati min al-khasirin in an je lahira zai ga kanshi a cikin asararru ne Allah dai ya faɗa cikin ayan da kafa hadda cewa yana cewa inna dina inda Allahi al-Islam. To wannan Allahn da aka gaya maka huwa rabbu shi'ira shi ne kuma wa annahu ahlaka adana al'ula. Wannan Ubangijin shi ne ya halakar da adawa na farko. To tun da kaji an ce adawa na farko, kenan adawa ba guda ɗaya ba ne, adawa biyu ne kenan. Ko? tunda kaga Allah ya ce adanal ula to akwai saniya kenan ko adawan farko kenan akwai adawa da suka biyo su ne na biyu haka ne a siyakin ayan tukunna za mu karanta abin magana da malamai suka faɗa a kai malam ya ce wa annahu ahlaka adana al'ula Allah subhanahu wata'ala nan da aka ce maka shine ubangijin shi'ira shine kuma ya halakar da adawa mutanen samudawa me ya faru su samudawan nan su ne mutanen da suke ma mutanen duniya barazana cewa sun fi kowa ƙarfi saboda ƙarfinsu ba su ba gini suke da bulo haka irin wannan ba su dutse za su je su sama su ta kwakulewa su ta kwakulewa har ya kai girman yadda mutum zai iya shiga ya kwanta sai su shiga su kwanta kamar da yanzu suna nan kaga wannan dutsen naka goron dutse za su kwakule shi su mai da shi gidaje karka tunanin da hamma da hinci da ziga da hannunsu shi yasa suke takama da karbi wai wane ne zai iya da su din abin da suka gaya ma annabi su kenan wai da samu da akakun saliha abinda suka gaya ma na musalihu kenan Allah ya ce to ku abinda kuke ji da shi kenan karfi ce to a gaya musu wa inna jundana rundunoni na ba su ne ke da rinjaye a ko'ina bari mu tura muku ɗaya daga cikin rundunanmu sai Allah subhanahu wataala ya turo musu iska sai iska wannan da kake gani haka tana ɗaga leda ko to ita ka turo musu ba yanzu muka gama faɗa ba duk iskan da ka gani ta zo ta rugurguje abubuwa to a ne babu alheri a cikinta to su aka turo ma ita aka turo musu sai ta ɗaga su sama sama sama sama sama sai ta haɗa su kat a ƙasa duk ƙarfinsu ba za su iya guduwa ba haka ta rika haka aka rika tattara su tarahum sar'a ka annahum ajaz naqlin haka Allah ya faɗa da aka gama feffiyada su da kasa a gama feffiyada su duk suka mutu Allah ya ce sai ka gansu kai zaka dauka bishiyan dabino ne aka sare ta ta kwanta a kasa saboda tsawon su da ji da karfi da suke da tsayin su da kiban su kwanaki can an hako wani kwarangwal din ɗaya daga cikin su aiko wanda wani ya tsugunna kan kawai ya fi girman mutum a facebook ban sani ba ko wani ya gani to kaga dan wa ya gani an kai ma ka gani ko an kwakulo wani daga cikin kasusuwan irin wayannan mutanen lokacin da aka zo ana hahakewa din ka san dole sai an yi tagafan san kar ya ballaka shin ko abin nan ana ta shasharewa a hankali to kan shi kawai kan ɗaya daga cikin su ya bi tsawon ɗan adam da muke rayuwa yanzu malam dai gashi ya gani ga wani dan ma ya ce ya gani to ka kallai dai irin wannan tsayin ka dai ga kan kanshi kawai ya fi tsawon dan adam to ya tunaninka hannunsa ya tunaninka gangan jikinsa ya tunaninka daga cinyansa zuwa kaba ba dole wannan abin ya ruɗe su ba Allah subhanahu wataala ya ce ni ba mun haka bar mu turo muku iska ku yi kallon ikon Allah shine muke faɗa muke ƙara maimaitawa duk wanda ka ga yana yin iskanci wallahi tallahi Allah ya ga dama ne ya kyale shi wallahi wallahi iskan nan za a iya turowa ya ɗaga shi sama ta gaɗa shi an gama da shi ba sai an je ga haka ba Allah na iya jarabtan ka in dai baka daina wannan shedancin ba ka shiga bayi kawai Allah ya ce zame da ka zame shi kenan paralyze ya zo duk wannan shedancin da kake ana cewa ka daina ka daina don Allah ka daina girma ya zo ka ja ai life begins at 40 kafin shi kafin shi dan boko kawai nasin shi kenan wai ma'anan wannan turancin wai life begins at 40 shine wai rayuwa tana farawa ne daga 40 lokacin ne za a fara cin duniya da tsinke to sai ka kai irin kaman 60 65 to shine wai sai ka fara tuba cewa Allah ka tuba Allah ka abin abinda yan boko suka kasa ganewa shine akwai wanda aka haife shi a ranan ya mutu ko mu a garin mu dai yana yana faruwa kuma to kaji wannan ma ya gaya mu a garin su wai akwai wanda an haife shi ma bai zo da ran ba to ka ga yadda rayuwa take kar ka rudi kanka cewa sai ka kai shekara 60 sannan zaka tuba wallahi ba haka rayuwa take ba wallahi ba haka nan aka faɗa fa a nan garin wata yarinya ta ma dawo makaranta ne kaga wurin alheri ta je kenan ta dawo makaranta an sauke ta wani direba yana yin baya baya shikenan rayuwa ya ƙare to ballanta na kai ana ta maka wa'azi ana ta maka wa'azi wannan abin da kake yi wanda babu kyau ka dena ka dena ka dena ga kannan ka sun taso ina wani ma za a ce mai ga yaran ka fa sun fara girma suna ganin abin da ca kowa da lokacin yi su ma lokacin su ya su yi kan kaji wai uba kenan bai gibran wannan wai ai in lokacin su yayi su ma su yanzu shi lokacin shi ma'ana dai ba zai daina ba ba zai tuba ba kenan to shine aka ga maka a'a wa annahu ahlaka adan al-ula ada wancan na farko da suke ta wannan shedancin Allah yayi maganin su wasu malamai suka ce inna samuda min qabli ad aka ce samudawa suna nan ne kafin adawa wa qala ibnu zaid ibnu zaid yake cewa kila laha adul ula akwai adawan farko li'annaha awwal ummatin uhlikat ba'da nuhi su adawan farko su ne aka halakar da su bayan annabi Nuhu kenan sai ibn Ishaq yake cewa huma adani fal'ula uhlikat birihin safarin atiya adawa na farko su ne aka halakar da su da wannan sarsarin atiya sakkaraha alaihim wanda iska kenan ko kaga wanda iska ya halakar da su kenan da ayoyin qur'ani su adawan farko sakkaraha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma فترى القوم فيها سرئ كأنهم أعجاز نخل فهل ترى لهم من باقي الله يا تنبيا yace kaga sauran adawan ne duk shedancin nan da suke yi na suke yanzu an gama da su to akwai adawa na biyu su kuma adawa na biyu su ne aka halakar da su da tsawa aka halakar da su da tsawa to akwai dai maganganun malamai da yawa wasu malamai suka ce adul ula hum adu bani irmi bini iwad bini sam bini no suna da alaka da sam dan annabi nuhu su kuma adawa na biyu su ne min wala da adil ula jikoki ne na wayancan adawan su ma dai duka ba su canza zani ba suka ci gaba da shedanci din kaga maganar da muke faɗa ko saboda suna da alaka da wayancan sai su ma ba su zama mutanen kirki ba idan ka je ka auro mata daga gidan da yake ba su da kirki to ka tabbatar kai ma zuri'anka za a samu marasa kirki idan ka auro yarinyar da gidansu ana akwai barawo to cikin yaranka za a samu barawo in ka je ka auro yarinyar da gidansu akwai yan disco to cikin yaranka za a samu yan disco idan ka je ka auro yarinyar da gidansu akwai dan wiwi to ka tabbatar gidanka yaranka za a samu haka Zala sallallahu alaihi wasallama ya ce al'irku da sa shi jini bi yake yi ba jini bi yake yi a ba gani ba ko a yaranka sai ka ga wani ya ɗauko kakanka na biyu ya kama da kakanka na biyu to ai haka abin yake idan kakan nan na biyu akwai ɗan damuwa tare kaga matsala ya zo ba ko me muke ƙoƙarin faɗa shine duk wanda zai aure ya tabbatar ya bincike tukunna wace ce zan aura ba wai kiran jikin ba wannan kiran jikin rudu ne ba rudu ne in kyau ne wannan kyan zai zo ya kare in ma bai kare ba Allah na iya jarabtan ta man gyada ya bata fiskan sai ka sake ta to ka gani to ka tsaya ka bincika ka tabbatar babban gida ka ji ka nemo iyali amma wannan kyalekyalen da ake bi yanzu da kuma rashin binciken shine ma babban damuwan shine babban damuwan kafin ka fara neman auren yi bincike tukunna wace ce yarinyar nan yaya tana da kamun kai eh tana da kamun kai su waye iyayenta a su wane da wane ne yaya su ma suke ya lafiya amintattu ne a kaza su ma yaya iyayensu ya kakanninsu yake cewa kakannin su lafiya lafiya cikin bismillah ce ka je ka nemi aure an gane wannan amma ya kashe wani ne ya zo nan garin rai ce kai kai kana da kana baka san akwai masu irin wannan ba sai yayi aika aika a wani gari ana neman shi ruwa a jallo sai ya gudu ya bace ya canza waya ya canza layi ai ta neman shi a kasa har ma wayan can su rika tunanin ya mutu ashe ya zo ya boye a wani wuri ne ya yi aure ya yi wannan ya yi wannan ya yi wannan to Allah subhanahu wataala ya fi min to ka dai gani yanzu wayannan adawan sabida jikoki ne ko tattaɓa kunnen wayancan shi yasa a ƙara samun shedanci a tare da su wanda Allah subhanahu wataala ya ce wa mala'ika Jibril je kai musu tsawa su tsawa akai in kana illa sayatan wayi da kan Allah subhanahu wataala ya gama da su an gane wannan Allah ya fi mana malaman kira'a su kuma suna karantawa adana al'ula adana al'ula ko duka akwai wanda suke karantawa a sai mene kuma to wannan dai ya zamanto mana muke da suna izina mu kiyaye duk lokacin da zaka yi wani abu ka tabbatar ka yi bincike akai saboda mene gudun wannan rikita rikitan sai a aya na gaba sai Allah ya ce ga yan uwansu to kaga wannan ayan ne malaman kira'a suke da magana akai wa samudan fama abuka haka malam ya karanta a kira'an warshi a hafsu kuma sai a ce wa samuda fama abuka an lura bambancin kira'a ke wa samudan warshi wa samuda fama abuka kira'an hafsu Allah subhanahu wataala yake wa samuda su ne mutanen annabi salihu an halakar da su su ma da tsawa an lura ko Allah subhanahu wataala ya ce a musu tsawa a gama da su shikenan kuma aka yi tsawa aka gama da su shikenan kawai mala'ika aka ce musu tsawa yanzu ku tsawa nawa ake in ana ruwa ai yana da yawa to amma da yake mu al'umma nan Muhammad ne Allah subhanahu wataala ya ce ba za a halaka da mu da irin wayannan abubuwan ba saboda haka muna cin alfarman annabi Muhammad kuma za mu ci gaba da cin alfarman annabi Muhammad a lahiran ma muna son mu ci alfarman annabi Muhammad Allah ya Allah ya taimake mu mu ci alfarman annabi Allah ya sa mu a cikin karau kansa Allah subhanahu wataala ya ce wa samuda kaga da samudawa fa ma buka ai babu wani wanda ya saura cikin su ko kaga wani ne Allah ya ce duk mun yi maganin su to haka nan kai ma idan ka ki ka gyara ka ki ka bi Allah so da kafa Allah ya ce wallahi sai na yi maganinka sai na yi maganinka ta hanyar da baka taba sani ba ko mutane nawa ne sun ma bi Allah Allah ya jarabce su ko ga ka kana sallah kana azumi kana komai amma Allah ya sa maka ciwon dan kankare ko ko ba jaraba bane wannan kai a ga ma dan ba kuma da kai nake yi ba malam ya ce ga ma misali ya nuna min hannun shi ga dan kankaren to Allah ya bada lafiya Allah ya bada lafiya Allah ya dauke Allah ya dauke an gani to wani kuma Allah sai ya jarabce shi gashi yana sallan yana azumi yana komai ciwon hakori wani ba ciwon hakori ba ciwon kunne duka ba wanda Allah baya iya jarabtan bawa da shi to wai ma kana jin Allah kenan to yaya baka bi Allah ba Allah yake zan yi maganin ka to kaga dan waya ce sai dai mutuwa Allah ba zai kace ka ba ai maganin ka yake so yi a sa kai ta wahala kai ta wahala kai ta wahala yanzu ina gaya wa mutane ka ganka yadda ka ganka nan haka ka gode ma Allah wallahi akwai mutumin da idan zai ci abinci da safe kaga wannan karamar roban fentin nan fara to sai ya sha shi ciki na kunu kai dan kofi ne za a dan zuba maka haka da kosai guda uku ko guda biyar ka koshi to amma shi wannan roban fenti ne da kake gani karaman nan fara ban sani ban kun gane da wani za ta kai dan haka ko ko ya dan bi to haka cikinta zai shanye shi ne yake cewa kai ka gode ma Allah da Allah bai jarabce ka da wannan ba ko mutane nawa ne sai da su ci biskit kwara biyu dan sha dan lifton haka kawai shikenan sun karya da sabi to ashe idan suka ga wannan mutumin da yake shan roban fenti karama za su ƙara tabbatarwa cewa ashe Allah ba kankanin falala da ni'ima ya musu ba ko yanzu kai in aka ce kullum sai ka sha ina za ka samu kuɗin wani wannan roban fentin da shi da matan shi da yaran shi ne ba to amma yanzu ga wani ba halittan kuma ɗan adam irinka shi shi kaɗai zai sha akwai mutumin da sai an cika mai faranti da tuwo shine abincin shi kwanan tuwonka shine kwanan miyan shi kunan garin ba ku ganin irin wayannan ko akwai irin su to ni na faɗa wani abu sai na dan ji tsoro haka in ce ko babu a nan garin sai ya zama damuwa to faranti sosai ba za a cika sosai kuma tas zai cinye abin shi to shine muke faɗa ka gode wa Allah subhanahu wataala Allah yana son ka da bai ɗaura maka irin wa'annan lalurorin ba yanzu akwai mutumin da duk sati bai kashe kuɗi ba a magani ya kashe dubu goma akwai gwanda ta wuce haka to kaji akwai bawan Allah yadda kake ganin ka mutum haka shi ma yake mutum yadda kake tunanin kai musulmi ne shi ma haka yake musulmi amma Allah ya jaraba shi da wani lura na rashin lafiya kowane sati sai ya kashe naira dubu goma malam ya ce akan samu wanda laluran ta wuce haka da kai aka jarabta ba ya za ka yi to ashe halin da ka tsinci kanka ka ƙara gode wa Allah maganan hausawa nan da kake ji ana cewa ka gode wa Allah ko da kana bakin kura ne da gaske ne da gaske ne ka gode mai wani yana nan yana neman dama bakin kuran shi yake da halin da yake ciki shi tilla ba mamaki in kuran ta yaga kafan ta kyale shi ta je ta cinye kafa ɗayan ya ci gaba da rayuwa ko Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ya ce wa samuda fama abuka samuda wannan da suka ta yin wannan shirme da shiriri can Allah ya ce ba wannan na bari a cikin su duk nayi maganin su kai ma ka kiyaye ni ka kiyaye ni dan in na waiwayo ka Allah mun tuba Allah ka yafe mana a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce ga na gaban su وقوم نوح من قبل نعم.
إنهم كانوا أظلم وعديهم Allah subhanahu wataala ya ce wa qauma nuhin min qabl haka nan mutanen annabi nuhu wanda yake sun zo kafin wa'ancan mutanen ai daga annabi adamu alayhi salatu wassalam aka jikoki na annabi adamu da ta taba kunne duka ana nan ana nan aka zo aka fara samun tabarbarewan addini kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina to daga lokacin da aka fara samun tabarbarewan addini aka fara shigar da gargajiya da al'ada a cikin addini har da tsafe-tsafe sai Allah subhanahu wataala ya turo annabawa to annabin da aka fara turowa dan a ƙara setin al'umma shine annabi nuhun nan an gane wannan shine annabi nuhun nan sai Allah subhanahu wataala ya ce wa qauma nuhin min qabl da mutanen annabi nuhu wanda sun zo kafin wayannan adawan innahum kanu hum aslama kaga su wayannan mutanen annabi nuhu sun zamanto mafiya zalunci wa aduga da wuce gona da iri da wuce wani irin wulakanci ne basu ma annabi annabi nuhu ba sun ce mai kafinta ko ba haka ba sun ce mai dan dabo sun ce ba abin da basu ce mai ba shi kuma bai dena ba yana bin su gida gida shago shago a hanya ya tare ka ba dare ba rana qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan falam yazidhum du'ai wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum wa asarru tare muke sofi wa asarru thumma inni thumma inni wa asrartu lahum annabi nuhu yace na yi ma wa'annan mutanen wa'azi na musu wa'azi na bi su gida gida na bi su a boye na yi musu wa'azi a fili amma duk sun ki duk lokacin da na zo ma ina wa'azi sai su sa hannu a kunnen su sai su lullube kansu da mayafi irin ba za ma a jin nan ba sai in ya gama a ce ka gama wannan kaka bi shi domin shi ne annabi mafi daɗewa a cikin al'umma ya yi shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi ɗari tara da hamsin yana wa'azi a zo a shiga musulunci wasu malamai suka ce mutane bakwai suka yi imani a shekara ɗari tara da hamsin mutum bakwai su yi imani wasu suka ce arba'in mafi yawan malamai da suka riƙe wuta suka ce a mutane saba'in ne to saba'in a shekara ɗari tara da hamsin in mutane yanzu ne ai da tuna an guda yi ba zai ƙara wa'azin ba ma ko ba haka bane ba zai ƙara wa'azin ba mutane nawa ne idan sun fara wa'azi a masallacin layin su suka ga mutane kwara biyu ne kwara uku sun ci an daina ai mutane mutane ai shi ka'ida na wa'azi ba wai dan mutane ba su taru ba shikenan sai ka daina wa'azi ba shi bane ka'ida na wa'azi shi ka'ida na wa'azi shine Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da mutum kwara ɗaya a hannunka to shikenan ka rabauta saboda haka dan ka fara wazi kaga mutum ɗaya ne a masallacinka kakka daina ko wani babban malami a Kano ba na son na faɗa sunan shi lokacin da ya fara yin wa'azi sai ya tsaya a bakin titin layinsu ya ta wa'azi ya ta wa'azi ba wanda yake tsayawa sai a wuce yare suka ce haba baba wa'azin nan naka fa ba wanda yake ba wanda yake tsayawa baba ka dena yace a ba zan dena ba ya ci gaba da wa'azin shi kai suka gane daga cikin wannan mutum ba zai dena ba suka ƙara tare shi suka ce baba ba fa wanda yake tsayawa ka dena zuwa wannan wa'azin sai ya faɗa musu wani abu wanda jikinsu ya sanyi ya ce idan mutane ba sa tsayawa to yaya zan yi da mala'iku da suke wurin yaya zan yi da aljanu da suke wurin sai kowa ya miƙa wuya tunda yaran dama su ma suna da ilimi sai suka miƙa wuya suka ce baba a ci gaba to kuma bai rasu ba sai da Allah subhanahu wata'ala ya bada karfon fahimtar to haka rayuwa take Allah ya yafe mana to shine Allah subhanahu wataala yake cewa wa qauma nuhin min kam innahum kanu hum aslama wa adba kuma ina ganin daidai wurin da zamu tsaya kenan abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana idan akwai tambaya ɗaya biyu sai mu ansa in babu zamu hakura ci gaba ci gaba mana ina jin ka kaka damu ka ce maganan fidda kai idan mutum bai samu ma'aunin ba ina jin ka eh dan wa yana tambaya idan mutum bai samu abin da zai fitar da zakan fidda kai ba wannan gwangwanin ma'aunin mudin nabin to zai iya yi da gwangwani idan ya san yawan gwangwanin da zai cika mudin nabin ba idan bai sani ba to sai ya je ya nemo ko da aro ne na mudunnabin an gane sai ya zo ya auna sai ya bayar wani dan ya rubuto tambaya amma rubutun shi bai fita ba gaskiya ba mu iya karantawa ba amma za mu ba chairman ko mataimakin chairman sai ya karanta sai wannan doguwar takarda ne wanda mai foska suka aiko ma wannan masallaci da shi da niyan cewa a ja hankalin al'umma musulmai kan wannan al'amari da za a yi na kidaya wanda a bayan mu ma nan mun yi magana a kai ko cewa wannan kidaya kidayar jama'a ta kunshi kowa da kowa wato babba da yaro har na goyi maza da mata ana son al'umma musulmai su daure su tsaya a kirga su su tabbatar kuma bayanan da suka bayar an shigar da shi cikin na'ura da za a zo da shi abu na biyu kada wata barazana ko tambaya daga ma'aikatan kidaya ya sa mu she mun fito daga wata jiha ko karamar hukuma ko wani gari daban ba garin nan da muke ba an gane wannan yana daga cikin kurakuran da yawa daga cikin mazauna garin kafancan zan kara faɗa da babban murya yana daga cikin kurakurai mafi girma da al'umman garin kafancan suke yi jingina kansu da wani gari ba inda suke ba yanzu mutum sai ya ce shi ɗan katsina ne yaran shi katsina za su rika biyari in za a musu indijin sai a koma katsina a ji a indijin bayan a nan garin ka haife su akwai adalci a nan ai wayan nan yaran yan nan garin ne to yanzu yaran nan naka nan ya saba nan ya girma nan ya yi komai gashi dama ya zo wanda zai iya fitowa siyasa amma sai ya ce ai ba dan gari bane wa ya cutar da yaran nan yanzu saura kai dan ina ne kawai kai dan kafancan ne in ka lura ni ma na nuna cewa dan Kaduna ne ko ban sani ba mutane sun lura na dena cewa ni dan Kaduna ne kawai ni dan kafancan ne kawai an lura ko ni dan kafancan ne kawai ko da ina komawa wurin iyali amma ni dan kafancan ne an gane wannan saboda idan muka ci gaba da cewa mu yan gari kaza ne mu yan gari kaza ne to nan garin ba za mu raya ba ba za mu raya ba tunda yaran nan su ne suke ƙara ƙaruwa yanzu kana kuma ta ce musu kai ɗan katsina ne kai ɗan sakwata ne kai ɗan zariya ne kai ɗan kaduna ne to shine wayannan mai foska ɗin suke cewa kada wani tambaya ya razana ka idan an tambaye ka kai ɗan ina ne kawai kai ɗan kafancan ne kai wani ba kanka wahala me yasa saboda ana kokarin ne a rage yawan musulmai a wannan yankin dan an ce a to duk ma mutanen da ake gani a garin ashe duk baki ne yan Katsina ne yan Sokoto ne yan Niger ne yan abin da ake suka ce ku yadda da wannan da an zo an tambaye ka kai dan ina ne kawai dan kafancan ne tunda ba kudi za a baka ba ko ana son a kirga yawan yan Najeriya ne saboda haka babu wani zurfafawa da matsantawa dole sai ka faɗa state ɗinka. An gane wannan ko yarenka, kawai kai wane ne kawai ni ba haushe ne, a ba ka ɗan jin wani ɗan ina ruwanka, ni ba haushe ne kawai rubuta ka wuce. An gane wannan? Akwai wanda ko ba su nan ba, akwai na maganan addini, za a zo a tambaye ka. Kai ɗan ɗarika, kai ɗarika ne ko izala ne ko shi'a ne ko ahmadiyya ko nakashabandiya ko sunna ko sunna ko musulmi abubuwa bakwai kai sannan sai a wai na ƙarshe sai a ce kuma ko musulmi dan dai a rage wa yawan musulmai shine rikita rikitan saboda haka karka tsaya cewa kai dan dariƙa ne ko a kai dan izala kai musulmi ne kai musulmi ne kawai na ruwanka ni musulmi ne amma na kiristawa guda ɗaya ne kiristan eh kiristan kawai babu me wannan catholic ekwa baptist jehova ne ko me dan kai dan jehova duk ba a sa nasu haka ba ba anglika duk ba a sa ba kawai kai ɗaya ne kawai su kirista ɗaya ne kenan ku gano dai akwai wani munakisa a wannan abu na uku suka ce mu tabbatar dukkanin bayanan da muka bayar an shigar da su cikin kwamfuta an gane a ƙarshe mun gano cewa abokan zamanmu sun yi nisa wajen faɗakar da mutanensu bisa wannan shiri kenan su wayanda ba musulmai ba tintini suna ta wayar da kan al'ummansu suna ta wayar da kan al'ummansu daga tini an zuwa da waya an nuna min wani bawan Allah Huzaifa ya zo da waya ya nuna min ga saƙon da wayanda ba musulmai ba suke yadawa cewa kar su taɓa yadda in an zo tambaya wani yare ne su ce su hausawa ne ko da suna yin hausa su faɗa sauran yarurrukan kawai ka dai gano kawai yanzu musulmai suna cikin tsaka mai wuya ne idan ba ku haɗa kanku ba to rikita-rikita ne ba zai biyo ba tilla yanzu idan aka ce ba mu da yawa musamman a wannan yanki na jama'a to wani abun more rayuwa ba zai zo mana ba sai a ta ƙanana ne fiyu ne da ya fi wayo ba su wuce a kirga su da hannu ba duka duka ba su wuce dubu biyu ba alhali kun wuce haka sai ya zama damuwa an gane wannan kawai kai wane ne ni musulmi ne kai waye ba haushe ne na ruwanka daga wani gari na ruwanka a ina ka ganni a kafancan samun kafancan na ruwanka kawai an gane wannan su wayanda ba mu ba an ce tuni su da sun yi nisa saboda haka muna kira ga al'ummar musulmai da su ba hukumar kidayen jama'a dukkanin haɗin kai tare da haƙuri na takura da za a iya mana a yayin wannan shiri Allah ma ya tsare shi yasa muke magana matasan mu su yi karatu an zo za a ɗauki irin wayannan ma'aikatan kowa ya applying harka ne na gwamnatin tarayya ba na wani yanki ba saboda haka kowa yana da yanci a ɗauke shi aiki a ƙarƙashin wannan ma'aikatan kama matasan mu sun ki zuwa su yi applying kaga irin abu shine matsalan mutanenmu na son abun kuɗi yanzu yanzu kuɗi ya zo yanzu yanzu an gama a wuce a wurin shi ne damuwa to amma dai duk da haka muna fatan wasu daga cikin musulman da suka shiga su iya fahimtarwa da wayar da kan al'umma kuma abin da ake tunani wayanda ba mu ba za su iya musguna mana Allah ma ya tsare Allah ya kare dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan wannan shine takaddan da aka aiko daga kungiyar musulmai ta mai foska wanda tana wakiltar musulman kudancin jihar kaduna ne gaba da kuma na san dama kungiya riga an santa ba sai mun yi wani tarifi a kan dan akwai wani mai tambaya yawa ka gani da rubutun nashi to me yace maka wai ita ma tana so a kirga ta ne mai tambaya yana tambaya kan sallan tarawih yace me ya faru sai su yi ruku mai tambaya yana tambaya masu sallan tarawih suna karanta fatiha sai su karanta aya ɗaya sai su yi ruku yaya sallan su ce ba su kyauta ba sallan su aha sallan su ba su kyauta ba ba za a ce sallah bai yi ba amma ba su kyauta ba me yasa muka ce ba su kyauta ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce masa yayi faqra'u ma tayassara min alquran a karanta abin da ya sawwaka a cikin alqur'ani in an zo za a yi sallah to amma kuma wannan ba shi bane yake bara dama da an ce wala dalin amin mudhammatan Allahu akbar ahsani Allah a tsaya a karanta wani abu wanda zai zamanto an samu ladan alkur'ani an gane wannan a karanta da yawa domin yawan surori da aka karanta ko yawan ayoyin da aka karanta su ma za a ba ku yawan ladan su sai yanzu an zo an ce maka mu da hammatan kalmomi ne guda bakwai ko goma ne ko sun manazar kalmomi ne guda bakwai shi ma wannan dan to kaga lada bakwai ke ko lada lada nawa lada saba'in ko saba'in to a zo a karanta maka alam tara kaifa kai kafin dai an samu lada da yawa ko a karanta maka a rayita kafin an samu lada da yawa a karanta maka ilabi har zuwa nasi kafin an samu lada da yawa to kaga su mamun ne ya kamata masu ja kullan limamin cewa wannan abin da kake yi mana mu kake cutarwa ba ma samun lada kuma wata ne na bonanza na lada wurin Allah so yazo yana ta rage musu wannan in ba zai iya karanto wayancan ba sai a sa wani limamin ko su mamun sai su zo wurin to Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana ai na yi shiru kuma na yi shiru a saurara ga mai tambaya yana tambaya kan cewa ita ce rinta ne amma bai karɓi tarbiyya ba sai dai da safe na ciki bayan ciki da yamma ne a wani mai matsayin dan waya ce shi dan dariƙa ne amma bai karɓa wazifa ba yake so ya ce ko ba tarbiyya ba bai karɓa wazifa ba na gane ai ai ita tarbiyya wani abu ne daban kuma ko kamar inda na fahimce shi yadda shi dan dariƙa ne amma bai karɓa wuridin ba daga wurin malami da safe yana yin istighfarin sa da yamma ma yana yi to yaya kenan a sai a ce mai yayi kokari ya karɓa yayi kokari ya karɓa in ya karɓa shi kenan sai ya zamanto ya zama cikakken dan dariƙa wato abinda mutane ba su gane ba shine ɗariƙa akwai mutane ne guda uku a kewaye da ita ɗariƙa mutane guda uku ne ke kewaye da ita na farko wayanda suka karɓa ɗariƙan kuma suke yin ta na biyu wayanda ba su karɓa ba su masoyan 'yan ɗariƙan ne suna jingina kansu ɗariƙan amma ba su karɓa wannan wuridin suna yi ba suna zuwa wazifa ba sa zuwa wazifa ba sa zuwa zikirin juma'a ko da dai wasu za ga ranar juma'a sukan je duk da ba su karɓa ɗin ba to su wa'annan masoya ne na 'yan ɗariƙa sai na uku su ne makiya na 'yan ɗariƙa wa'annan makiya na 'yan ɗariƙan su kuma sun kasu zuwa gida biyu akwai makiya wanda suke cewa su 'yan ɗariƙa ne suna yin abin da yake ba karantarwar ɗariƙa ba sai makiya na ƙarshe su ne wanda yake a waje suke su ne suke ma ɗariƙa haka kuma su wannan shi ne abin gaskiya kawai ba wani kwana-kwana ba a duniya Allah ya ce ba ka taba lura ba sai yanzu ka yadda haka ne ko to shi ne maganan gaskiya ba wani magana wani kwana-kwana ni tsakani na da ku ko akwai wani kwana-kwana ne ni ba wani kwana-kwana tsakani na da ku kawai abin da na sani zan gaya mun gaskiya ne kawai kwata-kwata ka kashe a kure na garin nan ya wuce haka Allah ya tsare Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah ya bar lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wataala ya kara zauna mana da shi lafiya jihar mu ta Kaduna da kasan mu tarayya Allah subhanahu wataala ya kara zauna mana da su lafiya abubuwan da ke faruwa a yankin da jiha da tarayya gaba daya na rashin jin daɗi Allah ya ɗauke Allah ya maido mana da aminci da zaman lafiya dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magabatan mu gaba daya da suka gabata Allah subhanahu wataala ya jaddada rahma a gare su wanda suka saura da mu da su Allah subhanahu wataala ya samu gama da duniya lafiya zuri'o'in mu Allah subhanahu wataala ya ƙara sanya musu albarka wanda suke kan daidai Allah ya ƙara tabbatar mana da su wanda suke kan kuskure Allah subhanahu wataala ya shirya dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiyar mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a jikunan su Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci yan kasuwa ma'aikata yan kwangila almajirai manoma yan citta yan acaba yan gwangwan jami'an tsaro kai kowa dai cikin sana'a ta kirki Allah ya ƙara albarka Allah ya ƙara buɗi don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kaiwa da komowanmu akan hanyoyi da kaiwa da komowan dukiyoyinmu akan hanyoyi Allah subhanahu wataala ya ƙara tsayewa abinda zai zo ya zamanto damuwa a rayuwarmu ko damuwa a zamantakewarmu da iyalanmu ko damuwa a cikin sana'o'inmu Allah subhanahu wataala ya ɗauke masu shirya mana mugun abu a zahiri ko a batini Allah ya rusa Allah ya mayar musu da shi kawunan su dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai yan uwa suna barin addu'o'i musamman ma masu neman auren nan sun rike wuta sosai to Allah subhanahu wata'ala ya yi da nufi Allah ya aurar da su Allah ya yassara abin da za su masu neman ƙari kuma Allah subhanahu wata'ala ya buɗa wa'inda kuma ba ƙarin suke nema ba Allah subhanahu wata'ala ya ƙara buɗa musu su rike iyalansu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sauran ƴan uwa suna ta barin addu'o'i da masu ba da sadaka duka gaba ɗaya Allah ka san biyan bukatocinsu ka san abin da suke nema a wurinka Allah dan ka biya musu mai sauki ne Allah ka biya musu in ka biya musu mu ma akwai namu biyan bukatocin Allah ka biya mana dan alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bi rahmatikal wasi'ati ummana wa ina sharra ma ahammana wa ghammana wa lal iman al kamil wal kitab was sunnah tawaffana wa anta radin anna ya karim wa fir Allahumma lana wa liwalidayna wal mashayikhina wa la'immatil muslimin al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين